إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara durinmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke wulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na rabiul awal hijira shekara 1444 wanda ya dace da 19 ga watan goma 2022 yanzu na ga zami darasi na 108 درسنا الذي لا تقص تكلتا موضع الإمام مالك رحمه الله زام تاشي الإفادة أوافينا الإفادة أوافي أقوينا أواف القلوب أقوي أواف الإفادة أواف القلوب ينا زمن توا ركني جميعكم عمره shi ne na ƙudumu kuma shi ne na umarashi ga mai tamattu'i ga mai ifirani ko kirani iya zauwa kurin tsafin suna ce an shigo maka kurin a gabatar da wannan tsafin tsafin ƙudumu daga baya kuma ya tsawafi na rukunin hajjin shi da umarashi ko hajjin shi kadai ya yi tsawafi na ifada shi dai da muhimmin tsawafin ifada shi ne wanda ake yi bayan an yi tsayuwar arfa an zo an kwana a musu da lifa an an mutu an zo ne na an yi shiwa shi ne tawafi na ɗaya daga cikin rukunai na rukunan haishi iya ɗaya daga cikin rukunai daga cikin rukunan haishi tawafin ifada kan wani na imam malik ya kawo wasu hadisai da suke da mas'ala da alaƙa da wannan magana يتي حدثني يحيى عن مالك عن نافي وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئت منا فما رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد النساء ولا تيبا حتى يطوف بالبيت abin da ke wannan ruwaya ta umar bin khattab a ranar hajji rana arfa khataban nasu da arfa ya wa mutane hudu ba a hilin arfa a wancan zamani yana amirin mummini ya yi hudu ba a hilin arfa وعلمهم أمر الحج يا متاني بياني الأمر على تكين أيوكا نهج كن يا كان تدسو أيوكا نهج wani ya karantar da kai kenan a wa'azi da ake a hilin arfa akwai karantar da musulmi al'amarin hajjinsu wa ƙala lan fi ya gaya musu cikin magana da ya ma wannan al'azai a wannan hili na arfa cikin kiyar maganganu da dama na alamuhim abin da suka maka wannan mas'ala yace wa qala lahum fi ma qala ya musu magana a cikin abin da ya ga musu qala yace idza ji'tu mina idan kun zo mina kenan an taso an zo mina washe gari kenan na washe garin arfa yace fa man ramar jamarata duk wanda ya jiwa ya je wurin jiwa faqad halla lahu ma harama ala al-hajj illa nisa' duk abin da aka hada kayi jiwa to an halitta maka abin da aka halitta ma alhaji an halitta ma abin da aka haramta ma alhaji ya zama halak gare ka kina mawanin hiram abin da aka hana mai aikin haji yayi to lokacin da kai jiwa an halitta maka sauran al'amura illan nisa wa tis banda mata kina saduwa da iyalai haka kuma ba baka taba turare ba wannan ɗan wayo wani zai iya cewa ina magana ai mata wuri ya dace da wuri zuwa wuri ko a gari ko a tabbata ko a yanzu zamanin na yanzu aya ko masu yaka cewa vip wadda a yanzu ma suna da gidaje na musamman a wurin jamara masu hali masu wadata sukan samu wuri kai ɗaya da kai a ɗan kamar na ina komi kuɗi ne kuran alakuda hal shi dai bayan jiwa an halitta maka abinda aka haramta ma alhaji banda mata da tarare a fikin umar su khattab shi umar akan hada akwai masu ganin hattararen mata ne kadai aka haramta maka a da dama daga cikin sahabbai suna ga haka kenan mata ne inda kai jiwa shi kenan amma umar radiyallahu anhu iyakan haddata rare ba ka taba ka taba ba yace illan nisa wa tin sai tarare ya mata da tarare ba ka taba ba dan kai jiwa yace la mas ahadun nisa wa la tiba hatta yatufa bil bayt kan wanda ya kuskure ya taba mata ya mu'amala kinan da mace ko tarare har sai ya zo ya tawafi na ka'aba wannan shine abinda yake kan wannan mas'alar ta jiwa yana halitta maka yanka sa kayanka jallabiyarka da wandanka sauran ka iya sawa ko da baka zo ba kai tawafi a ranar to makaranta ɗin da ya ce wa haddasani an malik an nafi wa abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara anna umar bin khattab a من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر حدا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والتير حتى يطوف بالبيت وانا حديث شي ما جاء ضد حنيا دبن ce maganar da zuwa ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ce marramar jamara wanda yake wurin jiwa suma hala au qasar kuma ya yi aski ko ya sese wani hara hadayar ya soke hadayar shi in kalma in iya tare da hadayar ya soke ta faƙar hallata kuma haruma alai an halatta mishi abinda da aka haramta mishi banda mata da tarari hatta ya tufa bilbai har sai ya zo ya tawafi na ka'aba akan wannan magana kenan don akwai masu ganin cewa an samun saɓanin mafi yawa kan jiwa kadai iya halitta ma turare da sauransu banda mata to kaga wannan ruwaya tana kama ko da kayi jiwon kayi arzikin kayi yanka a wajen wani fasatun umar hata ba kai ba taɓa turare ba ka taɓa ba wannan ce muka abin da kwariya mai gana magana mai karfi in dai aka yi jiwa ƙololuwa mai yawa sun ta kan balle aka sami jiwa aka sami aka sami aski aka samu aka samu yanka gaskiya mu da mai kari cewa ya halitta ka sa sauran kaya ka sa tararen ka da ya tabbata Aisha ta wa annabi ta sa annabi tarare ta ce bayan warwarewa ta farko ce akwai da maganar da ya masu kan gaskiya kamar shi dai Umar bin Khattab aka imam Malik rahimahullah kan wannan fikir suke na yanwa mai masala nan wadda take da rigima a yanzu lalle alhazai sukan zo ranar sallah su yi jiwa masu ƙarshen zawa maka su zo maka su yi tawafin ifada to dama wanda ya zo tawafin ifada duk wata rigima ya kare ta domin daman ƙololuwa wanda ya zo tawafin ifada ya sarke ko ni a da gare shi ka kare hamma an masa gare ka a maka kashe baka yi laifi ba ko da misali kana mace yawa masu gidaje a makka kan wani zuwa da matansu su kotse da matansu a garin makka a masarki ko mai da matar shi inda ya fada ne ba wani matsala komi kullum zai kare ya dawo mina ya zaman shi inda aka yi fada zan kare to nan masala ya halitta kuma in ka zo kai jiwon ka koma ka yi yankan ka yi aski ka koma ka zaman ka amina har karshen kwanakin mina abin da yake da masala yanzu mahiyo malaman jamhur balle malaman saudiya suna kan cewa suna nan kana idan kai jiwon wannan goga aski kana iya sa kayanka na yau da kullum ka cika da mu'amalaka kurin tawafin ifada ne ba ka yi ba sai ka je makka daga baya ka yi mata ne kuma ka haramta maka amma albani rahimahullah wanda ya karanci littafin shi sifat hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam sun hajji annabi sallallahu wanda ya karance ta ya yi dogara da wata ruwaya kuma ruwa ta tabbata wanda take ba da cewa wanda ya yi jiwa a ran nan bai je bai tawafi ifada idan rana ta wada bai je tawafi ifada ba ya koma kama kanin kabal ya koma kaman da ya koma ruwa bai damar sa kaya na rukuni kuma ya rubuta hadisi ne kuma tabbatacce ne duk da dama su saba mashi amma za su yaci akan haka nan kuma da madogara kwakwara wanda ya dogara kanta da haka kenan dai a takaice irin wannan mas'ala kullum mutum kaka shiga abin da yake da haɗari saɓani kaga dai saɓanin iya zauwa ne idan kai tsawa kai jiwa ka komo mina ka ce ka ci gaba da rayuwa da jalabiya ka da wannan kai kominka shi ne rigimar amma idan ka hucewa ka yi tsawafin ifada ba ka cikin rigima ko ɗaya wannan ba wani saɓani na kai na gaskiyar maganin an har kasan ba za ka je ba tsawafin ifada to ka dangane da haramin ka ba matsala ba ce kan cikin kayanka har ka ƙare kwanakin ka namina ka dawo amma ka san huta daga wannan shubaha ko wani saɓanin kurin daga jiwa ka je ka yi tsawafin ka na ifada ka dawo dama aski kana iya amma kana iya ka dawo kuma dama zama iya abin yanka ba kai ba kake yankawa yanka ma aiki wallahu a'lam sai dukhulul haid makkah maganar mai haila ta shiga makka cikin jini yaya za ta yi an je aikin haji an ɗauko niyya ko an zo miƙati ta zo da jinin haila to ya za a yi wajen an shiga maka shi ne imam malzika wannan magana kan wannan matsala ya ce rawikin ke cewa haddasa ne ya haya a malik an abdurrahman bin qasim an abi an aishata umar muminin annaha qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأحللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا, ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقدي رأسك وامتشطي وأهلي بالحيث ودعي العمرة قال ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى تنعيم فاعتمر فقال هذا مكان أمرتك فطاف الذين أحلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم وأما الذين كانوا أحلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا wannan dogon hadisi abin da yake cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha tana bada labari cewa mun mutu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a am hajjatul wada shekara ta hajjin bankwana kuma muna bayani cewa wai ba dan ba Annabi ya wasu hajjoji ne ya haji a ce wannan ta kaza ce ta bankwana ce haji guda ce manzo na sallallahu alaihi a kira ta hajjatul islam hajjatul wada duk ita ce ba ta da wani bai wata ba ba ita ba wannan hali ne wanda a wannan shekara ne ya yi babbar gamuwa da musulmi da dama a wuri guda a hilin arfa ko amina kuma iyayi in yi ce ku zuma na suka kuma anni la'alli la'alƙakun ba a da ami hada in yi karantarwa ya ce ku amshi aikinku na ibada na aikin haji daga wajena ku zo ku karanta ku ga yadda nake yi ku yi yana yi wawa da gaban ba ma ƙara zunwaro haka nan kayan bankwana ne yake yi iya musu bankwana ne daga bana ba sa ƙara gamuwa a wata kenan wani ita ake da hajjin bankwana a mata suna haddatar islam wani dalili saboda ganin duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin makka makka ta koma birnin musulunci ta koma kashin daula islamiyya amma duk da haka annabi ya turo aikin hajji shekara wannan bayan an yi buɗe makka shekara ɗaya biyu an turo kayan wadda ya zo ana zawa aikin hajji ga musulmi ga mushrikai lokaci guda kuma aje arfa tare aje nuna tare kowa ga koya da shi kowa ya shiga shi kowa ya shiga shi ga mushrikai ga musulmi su yi shirkar su eh in dare ya kewaya ya tsawa mata su tsawa fizir sai tsawa za mu sun matan su kusa tsawa bai yadda da ake zai fizir mata haka suke kawo su aikin su abu da ya sanin ne da aka sanin jahiliya ba wanda ya na sanar to annabi sallallahu alaihi wasallam kusan haijin wanda kayan ita yaje da to abu su duka to sai ali suke sanarwa bayan Allah subhanahu wataala ya hukumta cewa mushrikai daga wani kasa kara shiga harami lakar mushrikin ba da min waza mana lakar mushrikin lakar mushrikin haram ba da min waza ko magana ta cewa kada mushrikai su kara kusanta mushrikin haram daga bana kenan yanzu Allah ya yi bara'a haka aka so aka so annabi ya turo Ali su karanta bara'a su ka bara'a a hilin Makka yanzu an yanke alaka ba wata alaka kurin duk wani alƙawari wanda ba a yi ba da wanda ba a yi ba ba ba sabo wanda aka yi a cika shi kuma daga bana kan wanda mushriki kai ƙara zauwa ka aikin haji daga bana aka sanarwa kada a ƙara tsawafin ɗakin Allah zurfi aka sanarwa a ko'ina amina arif aka sanarwa aka yi shela yanzu hukumci ya zo ba maganar mushiriki duk wanda ke mushiriki ne ba shi ba zarwa wani harafi kuma ba a ƙara ɗawafin ɗakin allah zuru to bayan wannan yanzu ke nan kenan sai ya zo ita ce hajjin harko wanda aka yi ba mushirikai ita harkon hajji da aka yi tabbiri amma sauran da aka yi da aka zo aka kahin ya zo an yi su da mutane da mushirikai aka mata suna kenan hajjatul islam hajjin musulunci hajjin tauhidi zaka babu wani mushrika ba wani mushriki ko daya kurin sai musulmi gangariya shi ne kenan shike mun zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana fa ahlalna bi umara mun yi niyya ta umara ke labaka la umara tashrifa Allah na fa annabi umara ta ma'ana labaka la umara sun doko niyya ta umara ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمره wanda yake da hadaya to yi niyyar hajji da umara kenan kirani summa la yahillu hatta yahilla minhuma jami'a kuma kai warware sai tare zai warware su gaba daya in shiga bai kara wuta daga ce bai tamattu irin na umara ya warware a ya yi da gaba daya to wannan mas'ala zaka ga a wannan lafazi kamar kan ta ma koran an mutu umara aka yi niyya wannan akwai mas'ala gama sauran hadisi zaka baka ma'anar maganar wata ruwaya ta aisha radiyal anha ta bayani a wata lafazi ta musulma ka ruwaya take cewa mun fito daga cikin daga makka daga madina faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bil hajj wannan wata ruwaya shi ta karin bayani amma nan ta ce mun yi niyya ta umra wannan ya karanta da kenan a nan aisha ta hannun labarin kenan halinta da ‘yan uwanta don niyyar daban-daban ce akwai ta umara akwai wanda ya niyyar umara akwai wanda ya niyyar haji akwai wanda ya niyyar gaba daya a wancan lafazin amma ta ce da aka zo nan a nan sallar sallam ta ce su maƙar rasulullah sallar sallam man kana ma'a hadu manzana ya ce wanda yake da hadaya faluhulil wannan manzana kamar zaka ce a can ne ya magana na wajen wannan niyya a a wata ruwaya tana mana bayan annabi ya wannan magana a sarif wata ruwaya bayan kudunu makka bayan tawafi na farko da yayi almuhimmin annabi ma ya magana biyu shi da magana yayi da ne daga bayan an wuto ne an zo za a zo makka ne ya wannan magana daga baya yayi ta ta cewa wanda yake da hadaya ya riga yake nan ya ɗauko harami da hadaya kuma ya ɗauko niyyar shi biyu to wannan ya ci gaba da niyyar shi ta haji da umara kuma kai ya warware sai ya gama ya aikin duka ya ƙare ƙarshen haji shi sai warware saɓani mai tamattu a nan wanda ta ruwa ta kawo duk shi bukata ba ta nan sara manzana kan shi yake cewa bayan ya mana magana domin su an ce a lokacin nan sihirin jayar da in ma haji in ma kirani amma a yi umara kaɗai a zamanin haji suna ga matsala ce ta mana annabi ya halitta wannan tsawafin wannan hilarikin uku ko ka yi faradi ko ka yi tamattu'i ka yi umara kaɗai ko ka yi haji da umara kirani kenan mai tamattu'i niyyar umara tun daga wajen migati kuma ka yi niyyar umara kaɗai in ka zo makka ka yi tsawafin kan kudin shi tsawafin kan umara ka yi sa a yanka ka yi aski shi kenan ka ƙare ka sa ka ka da kullum an magana iyalanka ka je ka takokinka kamar kana gida shi ne tamar an ɗan huta an ji daɗi kuma a cikin aikin haji kuma ya ana gobe arfa kenan yau tarwiya shi za a wuta mina kuma daga baya kai ne sabuwa ta zuwa kai ne aikin haji daban wani shi ne tamar kai tamar tunin ɗan huta da ka ji daɗi ɗan kwanakin wannan shi ne mamaye wa muke yi shi ne kirani kuma daga can kai da baka zama hajjin umaratan na yi niyyar hajji da umara shi ne ifradi kuma kurin da baka lamu hajjar kurin kami hajjar na kacan da mahi yawa na akwai suka bilu da suke hakakin don akan mazhaba ta malikiya su suna hihi da ifradi akan kirani ko tamattu'i ko suna kama suna saboda rowa su kuma rowa ko masu halinsu suna haka nan ganin a kan fikin malikiya na hihi da ifradi akan sauran da musu akwai sabani da yawa kan wane ne yi illa mun ci a rasu almazana da ya bayani karara kuma ya tabbata cewa ya bayani shi ma ya ce lau kabartu min abin masa kabartu masu kutar hadaya ko kada ka musu na kawo almazana ke cewa in ba inda abin da ya zo min daga baya na hihita umara hihita muke a yi umara daga baya haji an ba inda abin da ya zo min daga baya da farko ya zo mini ni ma da ban koro hadaya ba balle ta na warware ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta umara ai da yayin ta mutu kenan ai umara ai haji to amma shi yace ya zo da hadaya kenan ba zai warware ba sai ya ida gaba daya na almuhimmu dai Aisha take cewa faqadimtu makkata nazo makka wa ana ha'id kenan mun zo gari kuran sai nazo da jinin haila to haila kuwa ba a tsawon fi da haila wata ruwaya ya same ta a masarki da asar tana kuka kukan mikiki ta ce rasulallah ta ci gama shi ta na gane da annashirta kenan jinin haila ne ya zo miki ta ce na shi ne ya zo miki ta ce to ifali ma fa alhaji ga Allah Allah ta dufi bilbai ta ce ki yi duk abin da ake aikin alhaji in kake da mutarwa ce mata wannan kake da mai abin kuka wannan maganar haila wani abin da Allah ya rubuta ma mata ɗiyan hawa me matsalar ki je ki duk abin da ake na aikin haji da ke za a yi amma kake tawafi na ka'aba har sai kin yi tsarki yanzu ta zo da umara kuma an hana ta yin tawafi na tana jini kuma ce nan bata samu damar bata samu damar tsarki ba sai bayan arfa rasul ta bayan arfa ta samu tsarki to kiran da aka zo ta ce falam atu bilbayt bin yi tawafi ba na ka'aba irin masu tamattu'i bin yi ba wala bin safa wa marwa haka tsakanin safa da marwa ina malamai masu bin diddigin hanyoyin halitta wannan kalmar walaban sifat marwa wani ƙari ne wanda ya saba dukkan ruwa cikin malik wanda babu wannan ƙarin a wajensu kuma ƙarin me matsale ƙarin shi aka ce safa da marwa ita abu ne sananne inda yake da sharaɗin yi da tsarki tawafi ne sa'ayi tsakanin safa da marwa babu sharaɗin tsarki me zai wakana ta ce na kanu magana ai zai yiwu misali mace ta zo da tsarki ta yi tsawabi ta ƙare kan za a yi sai jini zu ya tsaye wa kana kin za ka ci gaba za a yi nan babu wani saɓani tsakanin malama gabata za a yi sa a yi ko da jini haka misali iyawa kai ka zo da arwallah ka shigo harami ka ƙare tsawabin ka guda bakwai ka fara sa a yi ko tsakiya ko rin arwallah ta warware to shi ba a ce a je a yi arwallah a dawo ko ka ci gaba da kanka shi sa a yi babu magana kana iya cikin kowa a ka cika barka ba wani wani ka dawo ba ba wani man ka dawo duk bai cikin sharadi ba kuma shi shi gini maka ce na dawo na aula na koma wa saka ba wanda saka mai sharadin tsarki tsawafi ne kura to kenan magana kawo ɗin su na fasin nishab kawo magana safa da marwa dama su a cikinsu babu sharadin tsarki na haka inda su karen shi kuma ƙa'ida ba a yin sa'ayi sai ba tsawafi kinan shi yasa ba ta je ba da mutum da tun ce wata tsawafi ba kenan ba za ta yi sa'ayi ba tun da ba a sa'ayi sai ba tsawafi magana kenan wannan masala ta ce fashakautu zalika ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na yi jajen hakan na annabi jajen yaya zan yi ga matsala faƙal unkudi ra'asaki ya ce yanzu abin za a yi kisince kanki wa mutashidi ki tsehe ki gyara gashinki wa ahilli bil hajj wa da'il umarata ki warware hajji mana kai ki bar ki warware gashinki ki gyara gashinki kuma ki tarbiyya ta hajji ki bar wancan umara wadda kika ɗauka nan wannan shine mas'ala ta malamai masu ganin cewa wajibi ne mace mai haila ta sinci kanta annan sarasama ya ce ma aisha in kujiyar asa ke wata shiɗi wa ahili bilhaj ke sun ce gashinki ki gyara gashinki to nan masu inkarin haka suna ce a nan ba wankan haila ba ne ba ta yi wanka ne na tsarkaka kurin don ta ci gaba da aikinta na hajji wani su manganu masu dama manganun magabata kan mas'alar sun ce gashi ga mace mai wankan haila wasu na kan wajibi ne wasu na kan mustakawan hasin haskin farbari baya kan maganin gaskiya shi yarin jayar da maganar cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne ba lawar masalolin kurin mace in za ta abin da ya yi kurin ta sun ce shi ya yi amma da ba sun ce baka ce a yi kara masaloli da ta yi ba sun ce ba kurin kaka matsa mata da da a sance shi kurin da haka nan da yake nan me a nan annabi ya bata damar kenan barin umara din za a huta ba ta kanta ta tsaya ba ta kun dama kuma da mai umara ayi to da mai can a can bai ne haji ba ni umara yi kenan yanzu yace niyya ta haji magana kenan qalat tace fa fa'alut nayi yanda ya gaya mini na gyara gashinta da niyyar haji ta bar waccan magana ta umara da wanda umara ce yan zuwa ka wasu yasa a yi ta kwan a rage gashi ko to yanzu ta bar wani magana sai ta tsallaka gurin sai ta yi niyya ta aikin hashi ta ce falon ma ƙadainar hajja lokacin da muka ƙare aikin haji gaba ɗaya kaf arsalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abdurrahman bin abi bakr siddiq sai dan uwanta manzana ya aika ni tare da Abdurrahman bin Abdullah bin Sajid ni da Abdurrahman ya aika mun zuwa Tan'im Tan'im an zai zama cikin da kaman sai aka ce mun fita masu Aisha sallacin Aisha kace a yanzu inda ake zuwa da ɗakunan niyya ta umara da zai koma wala da cikin gari makon cikin gari ma kenan ya aika ta can ta ce fa'atamar sai na je na yi umara nima umara daban faƙal sai ce mata haza makanin umara take wannan shi ne kambacin umara take nan mai waka nan lafa daban da bai gazawa annabi ta mai da jarsu da ce mata ai إنما طوافك بالبيت وسأجب الفم روا يكفيك الحج عمرتك تم قولة مسلم نبي دي متى تمركو طوافين da kika yi na haji da sa'ayinki ya ɗauke miki hajjinki da umara duka yayi kinan kaman ta yi kirani ne amma ka san mata ta ce za su duk matanka za su zo su koma da haji da umara daban-daban ne a barin da haka wani matsala ta haka nan tana ga duk sun zo ko ce ta umara daban ta kare ta hari ta daban ta kare ne kuma haka ko na sun wannan abin damuwa ta ta Aisha sai annabi ya ce sai da Abdurrahman bin Auf kai bin bin Ayyub dan wata Abdurrahman bin Auf ku tahi da shi ku je tan'im shi na shigab da karshen harami ku je ba bai cikin mulmi gati ba mi gati bane ba da zama lokacin gati ba mi gati bane ba wurin shi na shigab da karshen harami sai ku shigo ki umarki wannan shine da sarabin da aka samu abin da shahara a yanzu na umara daga misir aisha amma abin da malamai ke cewa kan wannan mas'ala annan salama ya ma aisha haka don ya kwantar mata da hankali bayan shi ba a samu wata matashi ko ita aisha ta koma wannan wurin ta zo da umara a garin maka ba a sami haka ba ba miƙa gudawan bai cikin miƙaƙi na makka ko na 'yan makka ko na wajen makka ta na'im to amma wannan asarkin ya yi tasiri a yanzu abin kwarai ya yi nisa zan kamar yanzu akwai zai umara biyu ɗaya rana ma ya je ma wani ya je ma wani ko je ƙara haka suke ta yi a tuwa zawa a zan wurin kasuwar ga 'yan motoci to amma gaskiya kuma a tamar maharamin in gajin bayan suna ta bayani suna mutane bayani a wannan bai da azali bai da kaza ko da kan kwala babu umra ga nan na ɗaya ne shi ɗan makka dama bai umar bai ta mutu babu mana kashi ɗan makka bai zuwa je dawo umar babu to inda zai yi ne ka ƙare irin masu zamsa a makare ba su je ba madina ba ko kuma madina ka zo ka aji hajjin ka ƙare komi ko da ta mutu ya kai ka tafi madina ko na wajen mikati za ka dawo kana yi ne zo ka dawo amma ka kuta daga maka ya je ta shi dawo umara an ce bai daga cikin ake magabata dukkan wannan zaman usaimin zubin ba da sa bani kowa ya tabbatar da haka bai da wani asali yin haka amma a yau iya cin abin da kware ake yin shi gayya gayya a kullum kuma abun ana yin abun tun sai umara nawa to an ce annabi ya ma aisha haka na ce bayan shi daga abin sabai ba su ba mata yau ba da mata kare ya wurin ba kinan da abin ya bane sai yana mai kai wala da kaji kaza sai ka ga maka dawo to an ce ba ta ba ta samu shi ba aisha ta yi kuma ga dalili shi ne rabani kita ‘yan wata ta samu tsa'in ta aisha ta mata sai a nan kenan ba a nan zarafin da kenan yanzu kenan ga shi kenan kan yi umar to sai take ba da labari fatafan lazina a hannu bil umar ta bilbai da ban sufar umar ba an za an zo ne ita ce ba ta samu damar tsawafi ba ko yanzu ke ba labarin sauran masu hali irin nata wanda suka zo da umara kadai daga can ko haji da umara ya suka yi shin take ci gaba da baka labari ta ce wa'inda suka yi niyya da umara tun daga can miƙati sai suka yi tawafi bilbai wa bin safa wal marwa suka yi tawafi na ka'aba na kudum kushi na umara suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun mahallu minha sai suka warware yanzu haramunsu na umara da suka yi sun matsafu tawafan wahidan ahar ba da an raja'u mimina da hajjihim kuma daga baya suka yi wani tawafi na bayan an dawo daga hajji وأما الذين كانوا أحلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة وأنا مسألة ما استمتعي ‘yan umara sun da baka labarinsu sun zo sun yi ɗawafinsu sun yi sa'ayinsu sun warware dai an aski an ƙare umara kuma suka yi niyya ta haji bayan haji kuma suka sake ɗawafi na aikin haji da sa'ayi wannan yan tamattu'i ita ce wa amman ladina ahallu bil hajji amma wayanda suka ɗauko niyya daga can miƙati ta haji kaɗai au jama'u au jama'u hajji wal umara ko suka hada haji da umara kenan kirani su fa innama tafu tawafan wahida sai tawafi guda me wannan masala ne in wannan iya daga cikin maganganun malamai da dama kan masalar wanda yake kirani tawafi na zai wasu na ga cewa tawafi biyu zai yi sa'ayi biyu wasu ce a zai yi tawafi guda sa'ayi guda wasu ce a zai sa'ayi zai tawafi biyu amma sa'ayi biyu kuma kuma alamuhimmin yau da karanci hajji na bisan salama haka sai fi suna na malik ya ka duka maganin magabata ya kula sakin magana a takaice abinda yake wanda ya kira ni ko hajji kadai wannan zanwa da ya yi tawafi ya sa'ayi ana kiran tawafin shi tawafin kudum sunan shi bai cikin tawafi na rukuni na haji tawafin kun sun shi a wajen dan umara ne yake zaman to mai tawafin umara tawafin kudum kuma rukunin cikin wannan umara amma wanda ya haji kadai ko ya kirani wasu wasu tawafin na sun tawafin kudum sun shi to yanzu in ya dawo daga haji mai ifradi ko kirani aka dawo daga arafa zai tawafin ifada kadai bai sa'i tunda a can ya sa'i shi mai kirani ko ifradi bayan sa'ayi biyu ɗaya zai wanta na farko da ya samu shi yanzu in ya dawo ko zuwa fi fata kada zai mun annabi sa ganin annabi magana sa mai wannan shine magana kuma yi kaji kan magana wa haddathani an malik an ibn shihab an urwa bin zubair an aisha ta bi misli zalik wannan hanya ce ta ruwa da makaranta ta zo ta wata hanya daban-ban da wannan dai irin abin da makaranta nan can ma haka da ya zo wa haddathani an malik an abdurrahman ibn qasim an abi an aisha annaha qalat qadimtu makkah wa ana ha'id falam atuf bil bayt wala bayna safa wal marwa فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري abin da yake wannan lafazi aisha take ba labarar da la'ana ta ce ƙadimtu makata na zo maka wa an haɗi ina cikin jinin haila da na zo falon atub bilbai wala bai na safa wal marwa ban yi tawafi ba na ka'aba ban yi ba sa'ayi tsakanin safa da marwa ta ce wani lafazin da suka ƙarin ce malamai sun tabbatar da shi zuciyar wannan lafazin ta ce fashakautu zalika ila rasu zama ne jajen haka wajen annan sarasar da ya rasu lullahi ga abin da ya sami ni faƙa ta ce min fa'ali ma ya fa'alul hajji a kan an lafasa can babu lafasa can ko dalilin fa'ida kawo wani hali daban sai ce mata ki yi duk abin da a hajji ke yi kindan da haila mata hana ki a zo a yi wutar mina da ke a je arfa da ke duk abin da ake na azkar na talbiya na addu'o'i wa na arfa duk abin da ake za ta yi a zo mun zalifa komai za a yi yakin haji kuran tsawafi ne kaɗai ba ta kenan kenan za ta yi komi na aikin hajji banda tawafi kadai wannan shi tawafi hatta ta tsawuri sai ke yi tsarki kin kare yake zo ki jira a gida har injini ya kare sai ki koma ki tawafinki to bayan wajen wannan ruwayoyi shi mai ta imama da ci kala malam في المرأة التي تحل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج ويها عيد ما تبدا تينيا daga can da umara ta shigo makka wannan kenan kwata ba kamar kunta ka abin nan ina yanzu a gaba kotun ibada hukumcin matar da ta yi niyya ta umara ta shigo makka kuma ta zo da niyyar aikin haji amma wai haid ta zo a cikin jinin haida la tastati tawaf bil bayt ba ta iya tawafi na ka'aba dan ta haila tare da ita inna idha khashiyat al fawat halat bil hajj in taga kwanakin da ake haji za a mutu haji ita kuma tana jira tana jira tsarin tana an shigo maka da shi gidanta sabka a gidanta ba ta tsawafi to amma idan lokacin mutawayi dole ta zina sabuwa shi ne ce idan ta ji tsoron kenan lokacin zaman da ya kare za a wuta hakkin haji sai ce a nan a halal bil haji wa hadar sai ce niyya ta haji kuma ta yi hadaya bayan an kare kenan ta zina sabuwa ta haji wa kanar مثل ما قرن الحج والعمره a nan matsayinta wanda ya kira ni kenan a nan imam malik ya rada cewa wannan niyyar hajji da za ta yi abin da ta ɗakin hajji tunda ba ta da umara ba ta ajiye umara ba don ba ta tawafi ba hajji ta zo sai ta yi niyyar hajji yanzu matsayin kira ni da don haka ma an sarsa ya ce misali da ya ce allah subhanahu ta'ala ya sanya hajji cikin umara har tashin kiyama kenan misali yanzu mutum zai iya ɗauko niyya daga can daga can miƙaci ta ne umara in ya zo gaba yana iya canza mina ta haji ko kana yi da ko niyyar haji daga baya ka yi aikin umara kan kauro ne zai da ta ba matsala ba ce to yanzu a nan imam malik ya ce kiran matsayinta tunda kamar kirani ta yi tunda za ta yi wannan ake zata na baya iya matsayin mata kirani ce za ta yi kiran hadaya wa ajiza anha tawafun wahidu wani tawafin da za ta yi na baya na ifada sa'ayinta ya ɗauke mata kenan haji da umara kamar mai kirani kenan don shi mai kirani a can ya da farko shi ya sa kenan ba ya sa'ayi ba amma tawafi ya sake to take za ta tawafi guda ya mata duka ya ce wani mara'atul haid idan kanat karkafat bilbil mace mai haida idan ta zo ta yi tawafi na ka'aba wasallar ta yi sallah sai jini ya zo bayan ta yi tsawafi tufa ina ta sa'a bayan safa wal marwa a wani ba matsala ta yi ta yi sa'ayinta tsakanin safa da marwa kamar da kowa kidan shi babu sharaɗin tsarki wata ƙifa bai arafata wal muzdalifa wa talmil jima za ta je a yi tsayewa arfar ita a yi zaman mutulufa da ita a yi shiwa da ita a gaira ana latufi harta ta tahur na haidatiha amma ba za ta yi tsarki ba na ba ta damar tawafi ifi na tafi ba za ta tawafi ifada ba tana tana tare da jini sai ta yi tsarki daga hailar da take ciki ta kwanta ya tawafi na ifada yanzu muna cikin wani zamani wanda iyawa balle ko jirgin yawo ko jirgin gaugawa an je an dawo ba ta yi tawafi ibada ba jirgi zai tashi shi ne kima ta zaɓa da su suka samun matsala sun zire zai gaya maka wannan matsala amma malaka ya ce yanzu babu na musamman ifadatul haid ifada matsayin tawafi ifada na mai haila yaya za a yi an zo jini bai tsaya ba ko a can da babu jirgi akwai akwai akwai fataki akwai abokan tahiya za su tafiye su gani ba ma nan magana da ya kare gidan aka kun da ya zo kumuciya da ya zo kuma ya sauka a wajen gari kun da aka yi tafi a kun kama hanya su kai a dama kuma su gaurawa koma sai wannan babu da imam malik rahimahullah yayi na matsayin tawafi ifada ga mace mai jinin haila حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفية بنت حيي حادت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابثتنا هي فقيل إنها قد أفادت فقال فلا إذا نعم دي وكان سفية بنت هي متش هذا إتما أتكي أشي هجي سيجنن هيدا يشو متى sai ta ba annabi labari ya rasulullah jini ko ya zo min to wannan jin haka sai ya damu ganin kenan in jini ya zo akwai bata lokaci bayan an kare an komi an kwanakin na jini ya zo domin su sun jinkirta tsafi a fada haka suka jinkirta mahiyar mata to da ya ce to yanzu kenan a bisatu nahi kenan za ta tsare mana kenan tafiya mana ta tsare mata hana mu komawa gida da wuri dan a barta ta sami tsarki ta kwanta yin tsafi a tafi za ta tsaye mini faƙiyar ne wa'annan labari ina kada a fadar a ita wa tana cin masu tsafi da wuri ta zo ta yaƙa wafi da wuta ƙare daga bayan ta kuma mene kenan kayan azo tun ta ƙawa fitan fada tukun jini ne zo ya ce fada irin kenan tun da kuwa ta ƙawa fada kenan ba ta tsare ba maganar kenan tsare mutum na yi tsafi fada nan me yake tsafi ba da akwai tsafir wada shi ma ce wajibi ne ko to ganin abu ne sananne nan ba matsala tsawafir wada ga dimmin uzuri rushin lahiya ne jinin haila ne dimmin uzuri iyayewa bi za ka ta kare za ka kamo ka sami roka ta kama ka sai ka tsare ka za a sama kana za ka je irin balle masu umara za ka je an ka je bi za ka ta kare za ka tafi gida an ka je a bakin ana ya kama ka kaga ana ko uzuri na ta mun taɓa zuwa wata umara mun je mun yi umara mun kare da zai mu ta kare aka ba mu kuma ana kamu na kwarai daga gidan da muke mu ta dan wata unguwa mu wasu mala su mala shawarci suna ta suma za mu zaman kwana biyu ce bai dan guri kai da maka hidima hidima maka roba kai dabara cikin motoci tsire ka kama mu mun zo mun aije aije mun je mu ci abinci mota mu kama a mota ba da gudu muka dawo gida wani lungu wani sallungu mai yaran nan sun shiga gaskiya muka shirka da gudu muka mu dawo gida mota ba a gida ga ta kama cikin mota amma su kama gurin ba gurin yana tarihi gurin can sun shi gurin kasu da kai ka daga ba ka hutu ka kama wani kakon dalili ne uziri ne wanda kenan zai hana ka tsafin wada kin dimmi uziri rashin lafiya ce jinin haila ne din da wani da ya fito to ba matsala kamar tsafin ban kwana duk da wajibi ne ana so a yi shi amma duk da wajibi ne mu gane tsafin wada an ce bai daga cikin aikin hajji ko umara shi duk wanda ka cikin garin makka in dai zai wuta so tsafi na ban kwana zaman to karshen kwanakinka na kaban kaban kwana da ka'aba ne amma ya yi zama kai a aikin hajji ko umara wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya ta ummu ta safiya kenan ta yi jinin ne bayan ta tsawafin ifada tun ta tsawafin ifada suke na wani ba matsala kenan matsalin kenan sai wani lafazi ta haddasa ni an malik an abdullahi bin abubakar bin hazam an abi an amurta bin abdurrahman an aisha ta umar muminin annaha qalat annaha qalat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna safiyata bint huyay qad hadat na aisha ta ba annabi labari safiya ta samu jini ya zo mata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا kenan iyayewa za ta tsare muke ta hana mu komawa da wuri sai ce mata alam takun tsafata ma'akunna bilbai da annabi ya san iya labarin sa aisha sun je sun yi tawafi ya ce ba ta yi tawafi tare da ku ba na ka'aba kunna bala sai suka ce e ta zana annabi iya magana da mata a jumulce a shi cimka labarin tun ta haɗa wafi tare da kunna masu wafi in harko kenan sai suka ce e ta haɗa wafi kenan na ifada ta fakharujina kunan kuta ana kunan kuto a ta kama hanya kunan don kenan tsawafin ban kwana ne wannan bai hana komawa gida magana kenan سي وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه ام المؤمنين كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحدن قدمتهن قدمتهن يوم النهار فأفضنا فإن حدن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن هيد إذا كن قد أفضن wannan abin da ke wannan ruwaya aisha ke ban labari aisha halin aisha in ji amsa bin aban in ji amsa bin aban take cewa aisha auren mummunai ga halin take a cikin aikin hajjinta nan bayan nasarar kanan idza hajjat wa ma'arisa in aisha ta je haji tana tare da mata bakan tahiyyata kuma wannan tahiyya da ta yi ta hafu an hidna tana tsoron ka aje kayan kare aikin komi da komi kwanakin mina haila ta zo musu kaddamat mun yawan na tun rasallar da na kimanin za suke sai ta tahi da su da wuri rasallar daga aiki ba kenan sai ta huce da su makka su yi tawafi na ifada fa'afadna su yi tawafin ifada fa'in hidina ba a da zali tun da su yi tawafin ifada suka dawo mina wannan kwanakin uku ko da haila ta zo lamtattar kun ba ta jira a ci a yanzu mai jira ya kun ƙarin jini ta kuma kama hanya a kurin fatamfur bihin sai ta kaɗo da su ta kamo hanyar komowa gida وهن كوير كنا cikin jinin haihuwa idza kunna qad afadna inda can sai tafi ifada ka hijin ne nan kenan dai almuhim cewa mace mai haila an doke mata tawafi na ban kwana ko inda ta yi kaga wannan kana muhimmanci kenan mata wannan dabara ce irin masu ce mata su koma bayan jiwa su su koma su zamana a haima ta mina hai an kare to injini zuwa ya fa matsala amma zai zama duka tsawon jin ƙari lahi ɗan ba ruwanki da jini ko ya zo wa haddasa ne a malik an sham bin urwa an abi an aisha umar muminin an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam zakara safiyata bin tuwaye faƙila lahu kan hadar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حبستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن dan dai labarin da ta hanya daban bayan mun karanta labarin da guda ne nan cewa safiya wal mumuni bintu waye aka ba annabi labari jini waya zo ma safiya yace la'alla hadisatuna kenan zaka tsare mini ta hana mu wuta مجريات تقال توافرتا فقالوا يسكت يا رسول الله إنها قد طافت أي توافرتها جن هكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا كنا أنزو تند تاي توافي إفادة با مغانا تسالين لكشن هنا مغانغنو سيقال مالك ما مالك يتوا قال إشام قال عروة قالت عائشة kenan da mataki abin da kowa da bai zo daga sham urwa aisha ta ce wa nanu nazkuru zalik muna ambata musu wannan al'amari na matsayin mace in ta yi jinin haila bayan tsafin ifada ga nabatsare su ita ce falima yuqaddimun nasu nisa'ahum in kana zalika la yanfa'uhun in za su gano da hakan na wasu misali ne me yasa mutane ke tura matansu da wuri su je su yi tawafin ifada inda har tura su da wurin bai musu amfanin komi ai dama amfanin tura mata da wuri don su je in suka tsaba su kare kenan daga baya ko jini ya zo ba matsala komi ba kama hanya shi dama kenan fa'idar tura mata da wuri don su je su ida ko da jini ya zo bai kare yin tahiya bai bayana ku tahiya ta ce walau kanan lalli ya ƙulun inda yadda suke mutane kenan kuma su ganin inda yadda mutane suke wadi na cewa kenan mace wajibi ya ta yi gafin bankwana ta amsa zama aisha ta ji masu wani tsawonin fatawar ta ji masu fatawar ai tsawafin bankwana dole ne mace ya ta tsaya ta yi ta kwanta koma gida shi ta aisha take cewa laukalar lalli ya kulun inda abin da suke wadi gaskiya ne wata magana kenan da masu cewa kenan mace ta ɗafin kwana wajibi ne لا تذهب يمينا أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن كلهن قد عفادت أيضا ماتا a wata zamanin ta ce ai da mata wajen dubu shida sun tsaya a amina ba su zo gida ba alhali su yi tsawafin ifada wadda yin sun tsaya kenan sun tawo su kenan mata ba su tsayawa duk da tsawafin ifada jini bai tsaya ta don mai na aisha kirtanin labarin ta ta suka masani cewa mata suna jinin halayyar da wuya a ce a jini bai zo ba kenan na samu mata da yawa wani jinin haila ya zo musu a cikin kwanakin haji kenan sun tsaya amina suna jiran jinin su kare kenan maka kenan maka kenan ba ta da wani asali cewa mace in dai ta kawo fi ifada a ce ta tsaya sai ta zaman kwana a dam shine fa'idar turo mata da wuri sai tsawafin su da wuri su kare kenan ba matsala komi tare da su sai ku saurara to sabon hadisi za mu shiga da kamata mu shiga shi ba sai da mai haƙuri Allah kai ranar ta insha Allah sai mu dasa kan hadisi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته